ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren bakwai ga watan rabi'u misali hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1429 daidai da sha biyu ga watan april shekara ta 2008 muna karatun littafin al-aqidatu tahawiyya ta al-imamu abu ja'far al-warraq at-tahawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi mun fara shiga wata matsala mai matukar muhimmanci dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da aqidar mu mu musulmi da muka kudurce dangane da su sai lokaci ya kure mana insha Allah ta'ala za mu dauko akan wannan gaba ta 93 a inda yace wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa la nufrutu fi hubbi ahadin minhum ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والأئمة المهتدون مهديون نعم مهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنذر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء mijir gabji wannan bayanin aƙidar musulmi kenan wadda suka ƙudurce tun daga farko har ƙarshe babban malami al'imam abu ja'afar tahawi ya ce wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama amincin Allah su tabbata a gare shi wala nufrutu fi hubbi ahadin minhum sai dai ba ma ƙetare iyaka wajen ƙaunar wani daga cikinsu ya zama ƙauna ta kai ƙauna har yadda za mu ba wani sahabi matsayi na allantaka ko matsayi na annabtaka ba ma yin haka kowane sahabi muna ba shi gwargwadon daraja wadda Allah maɗaukakin sarki ya tsai da shi game da mu nuna mishi ƙauna mu ba shi mukami mu ba shi matsayi amma ba ma zaƙewa mana zuciyarmu ba mu sake ta sha ƙaunar sahabbai ƙaunar da har za ta rufe mana ido daga ganin kuskure ko kuma abin da yake kaza game da sahabbai ya wuce mukamin su mu ɗauka mu ba su ba wannan gaba raddi ce ga 'yan shi'a rawafin waɗanda suke baran-baran da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayansu sai su ware wasu 'yan tsiraru da ba su kai a kirga su akan yatsu ba sai su ce su kadai ne suka ainihin yadda da su su kadai suka yi imani da su su kadai ne musulmi su kadai ne suka ainihin wanzu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari to wannan ainihin gaba raddi ce gare su kuma wannan gaba bayani ce dangane da ainihin aqidar mu a ƙarƙashin wannan ne sai malam da ya zo sharhi sai ya ce ai la natajawazu al-hadda fi hubbi ahadin minhum wajen nuna ƙauna ga su sahabbai ba ma wuce iyaka fanadda'i lahumul isma balle har ni da'awar cewa su tsararru ne daga kurakurai ko kuma yin wasu abubuwa waɗanda sukan iya faruwa ga 'yan adam mu ba mu da wannan aƙidar ba ma cewa sahabbai matsayinsu ɗaya da annabawa a'a muna ba su matsayinsu da Allah ya ba su kama ta ƙulu shi'a kamar yadda 'yan shi'a suke faɗi to mu ba haka muke faɗi ba fi aliyyar rabiyallahu anhu 'yan shi'a game da aliyu suna ainihin baiwa aliyu isma yake cewa walau anna abdan ja'a bis salihati gaban wa wadda kulla nabiyyin mursalin wa wali wa sama ma sama sawaman bila kasal wa qama ma qama qawaman bila malal arim min az-zunubi ma'suman min az-zalal sai ce la yunjihi يوم القيامة إلا بحب أمير المؤمنين علي duk irin yadda musulmi zai kai ya kai ya kai ya kai ya kai sai ya daga sayyidina ali ce sai ya kaunaci sayyidina ali irin wannan kauna kaunar kuma sai bai wa aliyu daraja irin kaunar da ake wa Allah Allah ko cewa yake wallazina amanu ashaddu hubban lillahi mu'minai tsananin soyayyar su kat to suna kure ta ga Allah ne amma kowa suna bashi gwargwadon soyayya wadda ta dace da shi amma Allah ana kai makura wajen ƙauna da soyayya so ake idan ka ya rufe game da ƙaunar Allah gaba ɗaya duk inda nau'in ƙauna yake ka tattara ta ka jibga ta ga Allah ka tsarkake Allah daga kuskure da mantuwa da bacci da rafkannuwa da duk wata na ƙasa amma dukkan mutumin da bai kai matsayi na annabawa ba to ba a bashi isma a ce wannan baya kuskure baya laifi a'a sai dai mun yi imani cewa kuskure na iya faruwa ga sahabbai wasu laifuffuka sukan iya faruwa ga ainihin sahabbai to amma me yasa ba ma amfani da waɗannan kurakurai ko laifuffuka na sahabbai kuma muna rugurguza su da su saboda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gafarta musu ya wanke su ya tsarkake su to abin da yake damun 'yan shi'a su ne su 'yan shi'a suna gwada matsayin sahabbai ne a matsayinsu na mutane da sauran ainihin mutane gama gari waɗanda ba su samu martaba ta gafara daga saukar wahayi ba wannan shine asalin abin da ya saka 'yan shi'a a cikin bala'in da suka shiga ciki sai suna ɗibo laifuffuka na sahabbai kullum abin da ke damun su kenan waɗanda waɗannan laifuffukan kuma in ka kasa su a faifai za su lazimta maka ƙiyayyar masu aikata su to amma da a ce ba sahabbai ba ne to da sai waɗannan laifuffuka su rugurguza su amma da yake sahabbai ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da gafara da martabobi a kansu to duk abin da za ka yi da'awa a kansu na laifi ya danganci na farko tukuna ka tabbatar shin kaza da aka ce game da sahabi kaza ya tabbata ya yi ɗin tukuna ko kuwa abu na farko kenan don haka kasumatu zahar ga 'yan shi'a ita ce duk abin da ɗan shi'a ya ɗauko ya ce sahabi kaza ya yi kaza in ya ce maka ibn hajirin ya faɗi a cikin littafin al'isaba sai ka ce wa ai littafin al'isaba littafi ne na tarihi ba littafi ne mai isnadi ba don haka wannan maganar muna son a ɗauke ta a nemo isnadin ta ina ingancinta a iya tattakewa don ba ibn hajirin wanda ya rubuta littafi a bisa tsari na malaman tarihi ba hatta al'imam ibn jarir tabari wanda ya rubuta tarihi a bisa tsari na isnadi da farko ga abin da ya ce cewa ya ya kai mai karatu duk abin da ka gani a cikin wannan littafi namu to yadda muka ji haka mu ma muka isar da shi idan ka ji wani abu wanda ba daidai ba ya ce to mu ma haka muka ji sai ya ce amma fa mun idar da amana gare ka domin yadda malamai suka ba mu haka muka kawo sai ka binciki isnadi kaga in ya inganta to ka tabbatar da shi zuwa ga wanda aka danganta in bai inganta ba fa yace wannan kuma ba za ta da shi zuwa ga wanda aka dangantawa ba jama'a fage na tarihi a musulunci a malamai ma ba ƙananan malamai ne suke shiga suke magana a kai ba sai malaman da suka sha ilimi suka ƙoshi ɗalibai gaba ɗaya ba sa magana a fagen tarihi a musulunci gaba ɗaya saboda wani fage ne wanda yake da haɗari don sai ka koyi ilimin mustalahul hadith shine matakin farko sannan sai ka zo ka koyi ilimin jarh wa ta'dil shine mataki na biyu sannan sai ka mumarasanci tabbaka ilimin jarh wa ta'dil din to me bayani akan waɗannan ilmomin matakin farko shine mustalahul hadith shine ka koyi kalmomin ma da malamai suke amfani da su wajen tantance labarai daga waɗanda aka ruwaito daga annabi da waɗanda aka ruwaito ba daga annabi ba waɗanne kalmomi ne malamai ke amfani da shi in malamai suka ce khabaru me suke nufi da khabar in suka ce asaru me suke nufi in suka ce hadisi me suke nufi in suka ce wannan akhbari ne me suke nufi in suka ce wannan muhaddisi ne me suke nufi in suka ce wannan malami ne na jarh wa ta'dil duk sai ka koyi waɗannan kalmomin tukuna to yanzu ka koyi mustalahul hadis kenan sune terminologies kalmomin da ake amfani da su sannan sai ka zo ka koyi aikin kanikancin hadisin yaya ake hadisi ka za ya inganta yaya ake ba zai inganta ba to wani ka kware da wannan jar'uwar ta'dil sai a ɗauke ka zuwa martaba ta biyu ita ce sai akwai ilmu mustalahi tarikh wannan ilimin shi kuma yana da alaka da wancan amma wani ƙari ne akan wancan sannan in ka koyi ilmu mustalai tarih sai kuma a ɗauke ka zuwa martaba ta gaba ita ce ilmu tahqiq tahqiqun nusus magana in ka ganta ya za ka iya tantance ta ka tabbatar da ita ta tabbata haka mai ita ya faɗe ta ko ba haka mai ita ya faɗe ta ba to sabda ka kai wannan matsayin to shine malamai suka ce ka kai kai magana a cikin tarihi kenan ba wai kawai ka je ka ɗauki littafin tarihi ka karanta kawai ka zo ka tara mutane ka yi naɗi ka jefar da wutsiyan naɗi a baya ka zo kai ta koje kai ta ƙarya saboda ka je ka karanta sai in kana da ilmomin da zaka iya bin dukka ka tantance ka tace waɗannan abubuwa kuma kun ji matakan da ake kuma waɗannan ilmomi ne ba a cikin littattafai suke ba malamai ne zaka je ka zauna su karantar da kai har ka iya ka goge sannan sai ka shiga cikin harkar in ba haka ba fa magana akan tarihi ba taka bace ka ja bakin ka kai shiru shikenan sai ka ga an zauna lafiya da kai kuma ka bar mutane sun zauna lafiya amma kawai yanzu wani fitsararren zuwa zai ya ɗauki littafin turanci da aka rubuta jama'a akan tarihi ne wai na musulunci ya je shikenan sai zo sai tara mutane ya kawo naɗi da alkyabba ya sa shikenan ya zo ya maƙe murya wai shi malami da haka ake malanta la تصدر للتدريس كل محوس بليد تسمى بالفقيه المحدث لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس wai kujerar malanta ta lalace ta rame kamar akuya ce aka kai ta kasuwa ramammiya saboda ramewar akuyar har kodarta ana iya ganin kodarta ta waje sai wani matsayaci mai kwandala biyu sai ci to wannan nawa don ya ga banza ta faɗi shashasha na biki mana yanzu kujerar malanta martabar ta ta ragu kowa ma zai iya ganin cewa shi malami ne by merely reading the translations and the transliterations kawai saboda ya iya karanta fassara ya iya karanta ainihin rubutun a rubuta maka larabci da ainihin turanci ka karanta ɗau shi kenan sai ka fito sai ka ji mutum ya zo yana faɗin kalmomin larabcin ma ba haka suke ba na fatan jama'a sun gane saboda haka musulmi ku rufa wa kanku asiri malanta ba wajibi ba ce sai in Allah ya jarabce ka da ita domin jarabawa ce Allah yake ɗauka yake ɗora wa mutane don ya ga cewa za su iya idar da amanar ko ba za su iya ba amma ba wai a bar sha'awa ba ce ka zama malami jama'a aiki ne Allah maɗaukakin sarki zai ɗora maka ya ga shin za ka iya idar da shi ko ba za ka iya idarwa ba saboda haka mas'ala dangane da tarihi in ba ku manta ba rannan na ce muku akwai mukaddima wadda zan kawo muku ko a game da ilimin tarihi na ce baya yiwuwa ka shiga cikin harka ilimin tarihi tukuna sai da abubuwa guda biyu abu na farko shine ne ka san ilimin abu na biyu kuma shine ne ka san shi tarihin to waɗannan ilmomin su ne fa muka ɗan lissafa su a nan yanzu tsakaninka da Allah da kake zuwa kana magana akan faɗan Aliyu da Mu'awiya ko ka taka wannan martabar ta ilmomi sannan kake iya tahqiqin waɗannan abubuwa wannan magana ina yin ta ne da ɗan shi'a da ɗan ahalus sunna dukkan masu magana akan faɗan muawiya da aliyu ko ka tsaya ka yi bincike a cikin ilimi ka koyi ilimin tarihi yadda kana faɗin abin ne hakikatan ba wai kawai abin da wani ne ya rubuta kawai kake zuwa kake karantawa ba jama'a tarihin musulunci ba irin tarihin 'yan boko ba ne ni na karanta tarihin 'yan boko wallahi na san cewa 'yan boko aikin banza suke dogaro da shi wajen tabbatar da tarihi ɗazu-ɗazun na ina bincike game da abin da wani mustashiriki yake cewa ya ce wai su hanyar da suke bi suke tabbatar da bayanai a yammacin duniya ba irin ta ce musulmi suke bi suke tabbatar da bayanai ba wace irin hanya ce sai ce su duk maganar da ta zo musu ita maganar za su duba ba za su duba wanda ya zo da maganar ba tukuna don haka mai gaskiya ne makaryaci ne mai hadda ne mara hadda ne zo da maganar suka ce in suka duba maganar ita maganar ta yi to kawai sai su ce wannan maganar daidai ce in kuma suka duba ita maganar ba ta yi ba sai su ce ba daidai ba ce don haka za su ce ta yi ko da an yi shaidar wanda ya kawo maganar makaryaci ne za kuma su ce wannan maganar ba ta yi ba ko da wanda ya kawo ta mai hadda ne wannan ita ce hanyar da su ma 'yan shi'a suke bin magana wajen tabbatar da ita ko rusa ta kawai in ta zo shine in suka dube ta wannan ta dace da su na yanzu su suwa ne eh to kawai sai a ce wannan magana daidai ce wannan magana bata dace ba eh kawai shikenan sai su ce bata dace ba ba ruwansu da nagarta ta haddar wanda ya kawo babu ruwansu da nagarta ilimin shi halin shi na gari kyakkyawar aƙidar shi imanin shi da tarbiyyar shi duk wannan bai dame su ba don haka sai kuka ga addini ya lalace a yammacin duniya jama'a addinin bature lalatacce ne shi yasa ahmad didar ya buga musu alamar tambaya har ya mutu suka kasa amsa mishi ya ce halil kitabul muqaddas kalamullah is the bible god's word anya ko bible magana allah ne ya ce domin akwai too much contradiction akwai yawan rikici allah ku ce waye walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira in dai har littafi ba daga Allah bane to sai an samu rikici mai yawa to tunda aka samu rikici mai yawa a cikin Bible to shine Ahmad Didar ya ce anya kuwa a je a sake nazari ƙarshe dai sai Ahmad Didar a cikin binciken shi ya gano wani professor Reverend Father wanda yake cewa the most dangerous book on earth is the Bible therefore keep it under kit and lock yace littafi mafi hadari a duniya shine Bible don haka zaman lafiya da wannan littafin a saka shi a cikin adaka akwati a kulle shi shine zaman lafiya ka a bar shi ya sha iska amma aka rufe ka a bar shi ba kwado a rufe shi shine zaman lafiya the most dangerous book on earth is the Bible therefore keep it under keep Allah yace a saka shi cikin adaka a ɓame kwadan in ba haka ba ba zaman lafiya a duniya dan idan ka karanta Bible babu shakka za ka ga cewa duk duniya babu rikici mai babu littafi mai rikicin Bible. To wace irin ka'ida aka bi aka rubuta Bible ita ce wannan ka'idar. Abin da ni na gani daidai ne sai in ce wannan abin daidai ne sai in tabbatar a Bible. Idan wani ya zo bayan shekara ɗari sai ya ce wannan abin ba daidai ba ne sai ya gyara shi. To don haka sai ka ga kullum a ce revised edition. Revised edition. wato bugun da aka duba aka gyara a kai bugun da aka duba aka gyara a kai yaushe ka taɓa ganin revised edition na alkur'ani a ce wannan bugu an duba an yi gyara a kai komin guda aka mai da ita ta zama ta ko ta ta zama ya to ba ku a zama lafiya sai dai in kira'a ce ta zo da ya amaluna wannan ta zo da ta amaluna sai a ce bambancin kira'a ne amma ba yiwuwa ya zama yana karo da juna to amma bible sai ka ga magana ta zo a nan sai ka sake ganin wani bugun sai wata magana sai ta rusa wannan sai ka ka karanta littafin abdulrahman dimashqiyya mai suna let the bible speak ya ce a bar bible ya faɗa da kanshi ya rinka ɗibo ayoyin bible ya ce ku ji inda bible ya ce kaza game da kaza sai kuma ya ce ku ji kuma inda nan kuma ya ce kaza kuma ku ji inda ya ce game da kaza ya ce to yanzu waɗannan to hanyar da suke bi suke tabbatar da addini kenan don haka ga addini ya lalace a yamma don haka turawa yanzu ba su damu da christianity ba don ya rude na a asokoro ta abuja yau kamar shekara takwas da ta wuce ko goma na haɗu da wani bature ranar lahadi na ce mishi me yasa ba za ka je coci ba yace no I won't go there to destroy my bread yace ba zan je in fitini kwakwalwata ba yace kai gwamma ya zauna ranar lahadi ya sha tabar shi ya sha coca cola hankalin shi ya kwanta ya huta yace kai wani kato je ta saka gaba yana ta hayaniya yace bayan duk mun san hayaniyar mutanen mu ne na can yamma na ɗaya kenan to kun ga wannan tsarin wai shine yan shi'a da haka suke so su tabbatar da addinin musulunci jama'a don haka kawai idan magana ta zo sai a ce wannan maganar ita a dube ta yanzu nan da aka ji sun zagi abu huraira an jima kuma sai ka ji dan shi'a ya ɗauko hadisin abu huraira zai hujja da shi bayan ya kafirta abu huraira me yasa saboda wannan ka'idar su ba sa dubar nagartaka ko rashin nagartaka ita maganar in ta dace da su su ɗauka an bata dace ba fa ba za su ɗauka ba to musulmi ba wannan hanyar ake bi ake tabbatar da magana ba to magana mafi haɗari ita ce maganar da muke akai ita ce tarihi tarihi hanya ɗaya ne kake iya jin shi kai tsaye ka faɗe shi in ba haka ba sai kayi wancan aiki idan tarihi ya zo a cikin wahayi nassin qur'ani ko hadisi to kai tsaye ka faɗe shi yanzu ka bada tarihin samudawa da adawa da ashabul aikati da makamantansu kamar yadda ya zo qur'anin nan kai tsaye ka faɗa haka abin ya faru don wahayi ne ka bada tarihin ashabul ukhdudi saboda haka ya zo a qur'ani haka ya zo a cikin hadisi da muslim ya ruwaito to amma bayan wannan duk wani abu da ya zo ba a qur'ani ba ba hadisi ba in kana so zaka zo ka faɗa wa jama'a shi kai musu wa'azi da shi ka tantance musu to ka tsaya ka binciki wannan nagarta abu tukuna in ka ce to ba ka da ilimi akan wannan sai a ce to wannan ya nuna baka cancanta kai wannan fannin na malanta ba je ka a baka jali ka je ka samu a caba ka rinka yi ko a baka jali ka rinka sai da tumatiri da tattasai ya fi maka alheri ba ka da cancantar kai wannan malantar ke domin yanzu mutumin da ya zo da jama'a credits guda uku ya samu ainihin jam ya ci 50 points yana da capability da cancantar a ɗauke shi karanta medicine ko pharmacy ba shi da ita to me abin yi kenan sai a ce to Allah ya ji kan musulmi tafi FCE ko tafi ainihin polytechnic ko tafi kaza ka je ka HND ko ka dan wani course kaza kaza daga baya ka dan rarrafa ka dan rarrafa dai ka ciccika Allah dai ya taimake ka amma kai da zuwa medicine ko pharmacy fa har abada in dai da wannan sakamakon ne haka ne ko ba haka ba a to sai ce lallai dole to sai ya ainihin zama medical doctor sai zo ya share zauren gidansu ya yi farin fenti da cross ya kawo riga ya sa ya kawo abubuwan gwajin likita ya sa kai ka yarda ya duba ka a madunga yake nan in ya duba ka ka shiga uku idan ko gane wannan jama'a addinin nan namu na musulunci muna bayyana wa mutane ka'idoji da martabobi da ake takawa na ilimi sai suna yawo suna cewa muna alfahari da ilimi ba muna alfahari da ilimi bane idan muna alfahari da ilimi ko kun shiga uku wallahi dan ganin mu ma ba ku isa ku yi ba dan wasu suna nan ba su taka yatsan mu ba a ilimin suna nan sun cika malin malin da alkyabba ba sa magana ma sai ɗe ɗe ɗe amma muna bayyana wa mutane ne wane mataki za ka taka ba ce maka muka yi mumin taka ko kuma muna ce maka ne malamai suka ce wane mataki za a taka sannan a kai martaba kaza yanzu cewa da muka yi sai kana da credit kaza za karanta medicine sai kana da kaza yanzu muna alfahari kenan cewa mu medical doctors ne a'a muna gaya maka ne abin da ake bukata kafin ka zama likita to kafin ka zama malami na musulunci ka je kana magana a cikin abubuwan da suka shafi tarihi ka ji abin da malamai suka ce ko ka kai wannan abun in ka kai to ka je kai magana kuma duk maganar da za ka yi ikon Allah za ka ga cewa ba za ta saba maganar da musulmi suke a kai ba. ba za ka saba magana da malamai suke akai ba don magana ce a bisa ilimi da dacewa da cancanta jama'ar musulmi ba za ku yi mamaki bai shekara ɗari kusan bakwai da suka wuce ibn taymiya yana gabashin duniya yana rubuce rubuce game da aƙida da tauhidi da bid'a da sunna al-imam shatibi yana zarnata a ƙasar andalus a spain a yammacin duniya yana rubutu game da tauhidi da aƙida da bid'a da sunna bayan yau kamar shekara ɗari shida da rasuwar waɗannan malaman biyu wannan ya rayu a yamma wannan ya rayu a gabas ba su taɓa ganin juna ba ba su taɓa jin labarin juna ba ba su taɓa haɗuwa da juna ba wani bai taɓa ganin littafin wani ba amma da muka zo muka haɗa littattafansu sai zama kamar suna ainihin rubutawa a teburi guda ne me yasa saboda martaba ilimin kowa ya taka ta ta kai yadda take ka dubi jami'ar ahmadu bello sai ta kyankyashe likita ya zama ƙwararren likita gogaggen likita jami'ar jos ita ma ta ƙwanƙyashe likita ya zama ƙwararre gogagge jami'ar maiduguri ita ma haka in suka ita ma haka ibadan ita ma haka in ka zo ka tattara waɗannan likitoci sai ka ga sun ƙware a fannoninsu kuma suna magana suna ƙarfafa juna me yasa saboda sun iya sun ƙware sun cancanta sun koyi abin da ya dace amma me yasa a musulunci ba a samun haka da wahala yanzu a tudun wadon zariya din nan ka haɗa malamai uku waɗanda za su yi magana su tabbatar da junansu a tudun wadon nan kawai kaka tafi muciya kaka tafi cikaji kaka je dogon bacci ko wane ne wane ne balle a najeriya yanzu ka tattaro malaman najeriya ka tara su malaman ahli sunna in ka aje musu ƙabiya matsala ɗaya da wahala su iya tattauna ta su tashi akan abu ɗaya saboda me saboda wannan ilimin shi bai kai na wannan ba wannan bai da fahimta ta wannan wannan bai me yasa kowa ya ki ya tsaya yayi ilimin da shi ake kira ilimi sannan ya zama malami to kuma cikin yan dariƙa su ma haka ba gani duk ka tattara wannan kwama tala ka je ka saurari tafsirin azumi ka ji in ka saurari tafsirin azumin aka ce yau jajibari gobe sallah kenan to aka ce kai da ka saurari tafsiran azumi da bai ka fita da rudani ka fita don sadda wannan zai tafsiri da la'asar ya ce kaza da daddaren wannan ya zo zai rusa idan wannan ya zo da asuba zai rusa in wannan ya zo gaba ɗaya sai watsa bam ya fashe su gaba ɗaya don haka sai zama me yake faruwa ne to ga musulmi shine wasu mutane ba malamai ba ne aka ba su martaban malanta suka hau kujerar ilimi suna magana a kai shine haɗarin da aka shiga ciki waɗannan 'yan shi'a jama'a wai abin da suka ɗauka da irin wannan abu za a yi karatu za a yi addini wai kawai ka je ka buɗe littafin tarihi wai ka karanta idan ka karanta kawai shikenan wai sai ka zo sai ka faɗi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi yau dan Allah me yasa wanda yake karanta jaridar Daily Trust baya tara mutanen unguwar yana labaran duniya ba sai ka je ka karanta gaskiya ta fi kobo ba ka zo ka tara mutane ka ce labaran duniya mai karantawa na wane ne ka faɗi gidanku shine gidan rediyonka in dai kawai abin da ke rubuce in ka karanta shi ka zama malami ashe wanda ya karanta jarida concord ya zo ya bada labari ya zama ɗan jarida kenan saboda haka matasa wallahi ku kwantar da hankalinku ku yi karatu kafin ku makara don lokaci zai zo wanda dole za ku gane cewa gudu ya ƙare gaskiya ba ku da ilimi a lokacin kuma kun tsufa kun yi furfura je ka samu waɗanda zazzaki ya cuta a tafiyar shi suka dawo suka watsar da tafiyar sun wayi gari ba za su iya komawa su koyi ƙawa'idi da arba'una hadis ba amma an san su a cikin tafiyar zazzaki kuma su malamai ne yanzu kuma in suka fito a za su yi malanta malanta ba za ta yi ba don me don ilimi ake bukata nagartacce don haka me za su koma sai su koma suna ta kame kame gefe gefe gefe suna ta kame kame suna ta kame kame madadin kawai su gane cewa yanzu fa sun koma ground zero ba su da kawani na ilimi don dama haka suke kuma sun koma back to square one su koma daga alifin bil fatahatai ne an in un har su iya tada baki su zo su da za su iya zama malaman tukuna shin ma za su iya bautawa Allah da ilimi ko kuwa yaya amma shi kenan kawai mutane sai suka waye gari yanzu suna ta kame kame muna jiya muku tsoron kar ku yi haka kuna matasa yanzu yan shekara sha takwas sha biyar ashirin talatin yanzu ne daidai na ku yi karatu in kuka cuci kanku kuka yin karatu shekaru arba'in hamsin sittin suka haɗu baka yi karatu ba to shi kenan matsala ta faru gare ka don haka ku dubi wannan matsala da mala yake magana a kanta mana yana magana dangane da wannan magana ainihin dangane da sahabbai yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mun kudurta cewa ƙauna gare su ibada ce amma son da muke musu ba ma guluwi ba ma ƙetare iyaka wajen son su son da muke musu so ne wanda yake akwai adalci a cikin shi na fata an gane sannan wala na tabarra'u min ahadin minhum ba ma barranta daga wani daga cikin sahabbai mu ce ba mu ba aliyu a'a mu ce ba mu ba muawiya a'a mu ce ba mu ba amr bin al-as a'a mu ce ba mu ba abubakar a'a mu ce ba mu ba umar a'a mu ce ba mu ba aisha ko hafsa a'a ba ma yin haka gashi malai yake cewa kama fa'alatir rafida kamar yadda rafilawa suke wato yan shi'a fa indahum a cikin addinin shi'a la wala'a illa bi bara babu yadda za ka yi ka ƙaunaci mutanen gidan manzon Allah sai ka yi baran-baran da abubakar da umar don haka 'yan shi'a duk bayanan nan da muke game da su fatima fa a wurin su mu makiyan su fatima ne don ka'ida in har kana son fatima da aliyu da hassan da husaini to dole ka ƙi abubakar da umar in ku har ka ce kana ƙaunar abubakar da umar kana ƙaunar fatima da aliyu da hassan da husaini sai ce ƙarya kake kai maƙiyin ahalul baiti ne da haka duk bayanan nan da muke game da ahalul baiti da darajojinsu a wurin yan shi'a mu maƙiyan ahalul baiti ne dan me don muna ƙaunar abubakar da umar shine la wala'a babu ƙauna ga, ga ainihin ahalul baiti illa bil bara'a sai kayi baran baran don haka wai da ake cewa zazzaki imamul bara'ati wallahi ta fito karara dama ku ne ba ku san zazzaki ba ku ne yan bana bakwai yanzu ta fito karara imamul bara'a din bara'a ce daga gwamnatin dagutu a bara'a ce daga sahabbai shine bara'ar idan bara'a ce daga gwamnatin dagutu ya ce ya yi bara'a da gwamnatin baban gida saboda an ɗaure shi abin da ya kafa gwamnatin baban gida shi ya kafa gwamnatin abacha abin da ya kafa gwamnatin abacha shi ya kafa gwamnatin shonikan shi ya kafa gwamnatin obasanjo shi ya kafa gwamnatin makarfi to me yasa aka dama aka sha aka kurkura baki a gwamnatin obasanjo da gwamnatin makarfi da zazzaki darakta ne ya ci albashi an bashi mota an sai mai gida an kai shi wuri kaza an yi mai kaza an yi mai kaza tsawon mulkin makarfi ka taɓa jin 'yan zazzakiya da zazzaki suna magana akan bara'a game da ɗagutu? To ashe mecece bara'ar ashe, ashe bara'a imamul bara'a ne bara'a da suwa, bara'a da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wai bara'a ce da gwamnatin ɗagutu ba. Jama'a mu ne 'yan bara'a bara'a na gaskiya don me domin babu gwamnatin zalunci da ta kafirci da aka kafa ta. wadda muka yi muhalafata a ƙasar nan har zuwa yau walillahi alhamdu amma duk wani da ke cewa shi ɗan gwagwarmaya ne shi ɗan bara'a ne ƙarya ike da an miƙo mai kujerun hajji guda uku sai mu ji ya karɓe to ba nan ba in ya karɓan ya ci gaba da faɗan gaskiya manan haka ne a'a sai kuma mu ji shi kenan ya yi kwana duk ga su nan sadda makarfi ya fara gwamnati suka miƙe za su yi faɗa da shi ana ba su yan motoci aka yi musu fenti a gidaje aka dan gina musu masallatai sai suka yi shiru suka ce wai a mazhabar salaf wai ba a magana akan shugabanni muka ce ƙarya kuke munafukai ne ba mazhabar salaf kuke bi mazhabar khalaf kuke bi saboda haka ku gane jama'a aqida su ita ce ba zai taba yiwa ka kaunaci ahlul baiti ba sai kana kin Abubakar da Umar gashi malam ya fassara karara yake cewa fa indahum la wala'a illa bi bara'a a wurinsu babu yadda za a ƙaunaci ahlul baiti sai an yi baran-baran da ainihin sahabbai ai la yatawalla ahlul baiti hatta yatabarra'a min abi bakr wa umar radiyallahu anhuma ai ba wanda zai iya nuna ƙauna ga ahlul baiti sai yayi baran-baran da abubakar da umar sai ya ce wa ahlus sunna amma su ahlus sunna fa yuwalunahum jami'an suna ƙaunar sahabbai baki ɗayansu kuma suna ƙaunar ahalul baiti baki ɗayansu wa yanzilunahum manazilahum kuma suna aje kowanne daga cikin sahabbai da ahalul baiti a matsayin da Allah ya aje shi allati yastahiqunaha martabobin da suka cancanta su ahalus sunna suke basu bil adli cikin adalci wal insaf da kuma ainihin wato rabawa kowa matsayin da ya cancanta a bashi la bil hawa ba da ainihin son zuciya ba wa ta'assub ba kuma da ta'assubancin goyon bayan wane tare da kin wane ba jama'a kun ji wannan magana da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin nassin maganar malam tahawi kun ji abin da yace yace wa nubghidu man yubghiduhu matini kenan muna kin wanda ke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka jama'a ba ma kaunar su Khumaini da su zazzaki ba ma ƙaunarsu kamar yadda ba ma ƙaunarsu fir'auna iyakarta kenan in ba mu faɗi haka da bakinmu ba mun zama munafukai zindiƙai ba ma ƙaunarsu ko miskala zarratin kamar yadda annabi musa yake ƙin su fir'auna da su hamana saboda su ne ahalul kufri wa dalal haka ba ma ƙaunarsu zazzaki ba ma ƙaunarsu khumaini me yasa saboda suna ƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya ne da aka ce yanzu kowa ya ba da haɗin kai sai 'yan salafiya wallahi ba za mu taɓa haɗa kai da su zazzaki ba sai sun tuba sun musulunta sun dawo suna ƙaunar sahabban manzon Allah ba sa su amma wallahi duk ɗan ƙungiyar izala ko na Jos ko na Kaduna da ya je ya haɗa kai da su zazzaki wai da nufin shi ɗan haɗin kai ne wallahi wannan zindiki ne ƙarya ike yi wallahi zindiki ne ƙarya ike wallahi ba ma ƙaunar su ba ma son su me yasa saboda suna kin sahabban manzon Allah babu wanda zai ki sahabban manzon Allah jama'a ko kannan ubannin mu ne wallahi mu kaunace su babu kauna tsakanin mu da su kad badatil baghda min afwahihim kiyayyar ta bayyana ne daga bakin su su suka fara bayyana kiyayyar dan me sahabban manzon Allah suka yi musu ba zai yi ai addini a wannan zamanin ba sai an kisa habbai kiyayyen nan ta sahabbai ita ta ja zagin sahabbai da suke kiyayyen nan ta sahabbai ita ta ja duk abin da suke jama'a ba zai yiwu su ainihin aje makaman kiyayyen sahabban manzon Allah a haɗa kai da su da sauran musulmi ba su bin mazhabin da suke so a'a lallai ɗan shi'a ba zai tanazuli akan kiyayyen sahabban manzon Allah ba ba zai sassauci ba duk waɗannan munafukan 'yan ɗariƙa da shehunan ɗariƙa jama'a da suka ja baki suka yi shuru a kan ɓarnar da su zazzaki suke a Najeriya. Wai sun yi ne ba don komai ba don su ƙarfafi maƙiyanmu. To me yasa muke ƙin su? Muna ƙin su ne saboda sun ƙi ubanninmu? A'a. Muna ƙin su ne saboda su ba ƙabilar mu bane? A'a. Muna ƙin su ne saboda sun ƙi sahabbai. To abin da muke cewa ga tambaya muna jefa ta gabas da yamma kudu da arewa ga shehunan ɗariƙa muna jefa tambayar ga ainihin malaman izala da shugabannin izala kuma su fito su bayyana matsayinsu shin kuna ƙaunar su zazzaki ko kuna ƙaunar 'yan shi'a ko kuna ƙaunar su Khomeini? idan kuna ƙaunar su to kun waye gari kun zama munafukai kuma kun zama zindiƙai idan kuma ba ku su lallai ne ku fito ku yi declaring cewa ba ku su me yasa ba ku su saboda ba su ƙaunar sahabban manzon Allah je nake faɗi jama'a abu ne mai sauƙi shekaru ashirin zuwa ashirin da biyar da suka wuce ƙungiyar izala ire-iren mu take zarga tana cewa mu ƴan shi'a ne ƙungiyar izala mu take zargi tana cewa mu ƴan shi'a ne tare da cewa shi'a ba abin da ya taɓa haɗa mu da ita ba wata shubuha da ta sa ba abin da ya haɗa mu da shi'a amma kawai mun tashi ne mun ƙi shiga ƙungiyar ko mun ce za mu da awar sunna sai suka ce to faɗa muke da ƙungiyar don haka bari su ɓata sunanmu sai muka ga a wannan lokaci sun tada faɗa da mu hajaran majaran in aure muka je nema su je su ce mu 'yan shi'a ne idan shagon kasuwa ne su je su ce mu 'yan shi'a ne duk alaƙar da sau mu a kai sai su ce mu 'yan shi'a ne sai mu gane lallai mutanen nan suna kin shi'a mu kuka ji muna ƙaunar su wallahi saboda mun san ba su san ba bane ashe sai muka ji muna ƙaunar su lallai suna kin yan shi'a to lallai kuma mun kuma muna ƙaunar su tare da cewa suwa suke nufi da yan shi'a mu amma mu mun san ba shi'a muke ba sai muka ba su uzurin ba su san shi'a bane dan haka ba sa ƙaunar mu amma mu sai muka ce muna son su me yasa tun da mun gane son su da sunna ya sa suna kin yan shi'a to ran da suka gano mu ba yan shi'a bane kenan za su kaunace mu kenan to ana nan sai al'amari ya bayyana ashe ba mu ne yan shi'an ba ashe mu ne masu fada da yan shi'an ashe ga yan shi'an sai kuma muka ji kungiyar izala ta ja baki ta yi shiru to me ya faru yaya kun ta ruwan bama bamai a lokacin da babu abokan gaba yanzu ga abokan gaba sun fito ƙarara amma kun ja baki kun yi shiru game da su me kuke tsoro munafunci ne ko zindiƙanci dama mu ne kuka ƙi saboda kuna ƙiyayyar mu imu ko don muna yaɗa sunna saboda haka muna sauraron ƙungiyar izalar gabas da yamma 'yan tawaye da 'yan asali su fito su yi bayani ina matsayinsu game da 'yan shi'ar Najeriya sannan wane mataki ne ƙungiyoyin nan na izalu suka ɗauka game da ci gaba da yaƙin su da suke yi da ainihin shi'a wanda suka faru a shekarun baya amma shiru da kuka yi to kun bar musulmi a ruwa cewa ko dai kun mara wa 'yan shi'a baya dai a sirrance ko kuma kuna ƙin su amma kuna jin tsoron su to duk wanda kuka samu kanku a ciki yana nuna kuna da matsala kuma yana nuna ashe da da kuke tare mu gaba da gaba ku ce mana 'yan shi'a ashe ya nuna ba ku da kunya kuma ashe ba da gaske kuke ba a nan masallacin harun ɗanja na ce muku an zaunar da malam bakar preta yau fiye da shekara ashirin da biyar da ta gabata aka datse shi malamai daga gari gari aka zo aka datse shi aka ce ana tuhumar shi shi dan shi'a ne yace shi ba dan shi'a bane aka kada aka raya aka buga malam bakar gumi yana wurin sai fashe da kuka yace jama'a kuna da hankali kuna zargin mutum shi dan shi'a ne yana ce muku shi ba dan shi'a bane a cikin masallaci a bayan sallar la'asar ya ce wani irin abu ne kuke haka ya ce yanzu in ya ce muku shi dan shi'a ne me za ku yi da shi to yanzu ga 'yan shi'an sun fito sun ce su 'yan shi'a ne muna sauraron menene kungiyar izala ta yi musu sannan ku tafi kaduna ku je ku samu mafi yawancin makarantun kungiyar izala na kaduna 'yan shi'a na karantarwa ku je makarantar cancanci ku gani akwai 'yan shi'a zankane a cikin makarantar cancanci tambayar ita ce ina malaman izala waɗanda suke ƙarƙashin cancanci ko cancanci yake ƙarƙashin su sun san haka ko ba su sani ba sannan a nan garin da garuruka da dama mutum zai bayyana ɗan shi'a ne ƙarara sai zo yana neman 'yar ɗan izala sai a ɗauka a bashi to wannan yana nuna mana dama da kuka zo kuka ce kuna kin shi'a kuna kyamar shi'a kuna kaza game da shi'a dama ashe ƙarya ne ashe mu kuke ki saboda a lokacin kun gano cewa in mun kai labari mu ne za mu zo muna kare addinin da manzon Allah ya zo da shi saboda haka tun lokacin kuka yi ta kokarin ku goga mana bakin fenti to muna jiran wannan jawabin daga kungiyar izalun gaba daya su fito su yi bayani Allah ya kiyaye don haka jama'a mu dai kun ji matsayinmu muna kin duk wanda ke kin sahabbai ba ma kaunar shi jama'a wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wanda baya ambatan su da alheri wato wanda yake ambatan su da wani abu wanda ba alheri ba wanda duk sanda ka ji zai magana akan sahabbai sai dai ya faɗi sharri yanzu jama'a ba za ka taɓa kawo kasadin zazzaki ko lacca ko majalisin zazzaki kwaya ɗaya wanda ya bayyana darajar sahabbai ba ko kwaya ɗaya babu wannan duk zaman da zai yi sai ya yi ramzi game da sahabban manzan Allah ko da matan manzan Allah Aisha da Hafsa hatta sahabban da yarda da su ba zai ware darasi ya ce bari ya darasi na musamman akan falalarsu ba saboda dan shi'a da ya ji an ce sahabi sai jiran shi ya ɓaci duk wanda zai fara shiga addinin shi'a abu na farko shine a saka mishi kiyayyar sahabbai na'am al-imamu waliyuddin al-iraqi yake cewa waɗannan mutanen manzon Allah suka hara sai suka ga cewa jama'a ba za su yarda da su akan ƙiyayyar manzon Allah ba sai suka ainihin fake da ƙiyayyar sahabban manzon Allah ba don haka suka fake fake da suka da me kin sahabbai in baka kin in kana kin sahabbai baka kaunar su kana wulakanta su ƙarshe addinin da suka ruwaito daga manzon Allah me zai zama kenan wulakantaccen addini don haka ku duba ku gani yan shi a gaba ɗayan addinin musulunci bai da daraja a wurinsu sallar juma'a ko ta jam'i mutanen zariya yanzu ina kuka san cewa zazzake ke sallar juma'a mutanen zariya ku fito ku faɗa a ina zazzake ke sallar juma'a ina yan ɗariƙa yan ɗariƙa ku fito ku bayyana zazzaki na zuwa masallacin ku yana sallah ta juma'a ku da yadda da ku sannan ina makwabtan gidan zazzaki shin yana fitowa yana salawatul khams a masallatan ɗariƙa addini ba shi da kima a wurin a wani masallaci zazzaki yake hawan idi ƙaramar sallah ko babbar sallah yana zuwa na sarki ko yana zuwa na yan ɗariƙa ko yana zuwa na ina don haka a ina zazzaki ke sallah a ina kaga yan shi'a suke zuwa sallah ina ne masallacin da yan shi'a suka yarda da shi don suna zuwa suna yin sallar juma'a da sallar jam'i na faɗi a karatun baya na ce don in ka ga ɗan shi'a a masallaci to abin akwai abin da ya kawo shi yana cimma wannan bukatar zai daina zuwa masallacin akwai abin da ya kawo shi amma sallah ba ta da kima a wurinsu duk hayaniyan nan da ake a iraki jama'a babu masallaci kwaya ɗaya da 'yan shi'a suke da shi a iraq sai dai a ce kabari su wurin kabari ba su je suna kallon kabari suna sujuda nan ce ka'aba su duk da kaji an ce masallaci a iraq to manya-manyan masallatai ne na ahlus sunna irin masjid abi hanifa da makamantansu amma masallaci na 'yan shi'a babu don haka abin da muke cewa muna son don Allah in har musulmin Najeriya ba munafunci suke ba to su fito su bayyana matsayinsu game da wannan aƙidar da ta bayyana ta shi'a in ko ba haka ba to kun zalunce mu yau shekara ashirin zuwa talatin da suka wuce da kuke ce mana mu 'yan shi'a ne kuka ƙi jininmu duk harkar da za mu shiga sai a ce ku yi hankali da su 'yan shi'a ne wai me dalilin mu 'yan shi'a ne a lokacin sai a ce ga ɗagaggen wando ga baƙin rawani ga shi da ƙur'ani mai zif a aljihu da an yi magana zai ce Allahu akbar Malam Bakar Gumi Allah ya ji kanshi yana karatun hasken musulunci ya ce ku daina cewa yaran nan 'yan shi'a ne sai su ɗauke ku jahilai na ce to ai suna cewa Allahu akbar ya ce nan da muke karatun Bukhari ba ma cewa Allahu akbar ce to ai suna baƙin rauni ya ce ba gashi nan ihya'us sunna ba ce to ai ɗagaggen wando ya ce ai mu ma ɗagaggun wanduna a gare mu don haka duk abubuwan da kuka kawo ba su ne shi'ar ba to amma saboda an jahilci shi a lokacin sai aka ɗauka wannan ce shi'ar to yanzu shi'ar ta bayyana yanzu muna son mu musulmi ba ma ambatan sahabban manzon Allah sai da alheri duk inda ka ji mun ambaci sahabbai jama'a to alheri ne zai biyo baya sai dai ka ji mun ce an amr ibn al-as radiyallahu anhu daga amr dan as Allah ya kara mishi yarda an ali radiyallahu anhu an sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu an muawiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhu عن عائشة رضي الله عنها عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها duk abin da za mu ambata game da su sai alheri ne dan alheransu sun bayyana bayyana da har sun mamaye wasu abubuwa da ake gani na kurakurai waɗanda suka tabbata ɗin daga gare su ma alheransu ya kai ya komo saboda Allah da kanshi ya shaida game da alheransu ya kai ya komo jama'a babu sahabin da idan shi ya kibta ya bar duniya sai da Allah maɗaukakin sarki ya bashi lasisi na garantin aljanna saboda nagartarsu ta bayyana ba a wurin mu ba mu tukuna a wurin Allah da kanshi ya tattara su gaba don haka al-Imam Suyuti a cikin littafin Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'thur yace in ka ce sahabban manzon Allah wallahi tallahi duk ɗan aljanna ne yace rantsuwar ka ta yi daidai babu kafara kuma baka kuskure ba baka cika baki ba yasa saboda Allah ya tattara su gaba ɗaya ba su aljanna din za mu zo mu karanta nassoshin insha Allahu ta'ala saboda haka ya ku yan izalu yanzu ne za ku fito da nassoshin nan da kuka yi ta jawowa game da wanda ya shi a kaza ne wanda ya shi a kaza jama'a a garin gumi aka tafi garin gumi ta jihar zamfara aka tafi ana wa'azi wani yaro ne ya zo ya ce ala gafata malam na da tambaya sai malam mai wa'azi ya ce Allahu akbar wa dan shi'a ya ka ci gaba da kabba ma'ana wannan yana nuna tsananin kiyayyar da ake wa yan shi'a kenan a lokacin ko to yanzu ina wannan ƙiyayyar gashi a ta fito ƙarara ai yanzu ne cancanta a fito a bayyana ƙiyayyar ko amma yanzu har ya zama salafiya ne kawai suke da shi'arin ƙin yan shi'a yan ɗariƙa sun ja baki sun yi shiru yan izalu sun ja baki sun yi shiru to yanzu wane ne kenan ya tsaya don ya kare mutuncin sahabbai yanzu sai yan salafiya kenan to walillahi barrukum wa alaihi shukrukum أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم lallai dole a tashi jama'a a bayyana darajojin sahabbai lallai dole a tashi wanda duk zai fito na fito da martabobin sahabbai a tashi a murkushe shi jama'a wallahi akan sahabbai jama'a yaƙi zai iya ɓarkewa yaƙi na basasa ba matsala ce ƙarama ba tunda 'yan ɗariƙa suna fitowa suna shahada akan an zagi tijjani ce za su mutu za su yi kaza za a yi tashin kiyama za a yi bala'i jahannama za ta sauka saboda to balle a taɓa sahabban manzon Allah ya ce wai ai wai manhajin salaf ya ce a zauna lafiya ku gaya mana inda salaf suka zauna lafiya an zage sahabbai karanta ashifa in baka da ashifa karanta musannaf na al-imam abdurrazzaq da ibnu abi shayba da isnadi sahihi sahabi abdullahi dan umar yana da ɗa ran nan sai ɗan ya kasassaɓa farab sai zagi wani sahabi sai na umar ne sai na umar sai umar ya bi shi da gudu ya ce wallahi sai na yanke harshenka aka ce ranka ya daɗe don yayi zagin ya ce a ba zagi kaɗai ba ya zagi sahabi ne manzo Allah kuma ya ce ka a zage shi ya ce wallahi sai dai ban haɗu da shi ba sai na yanke harshen shi karanta ashifa ɗan shi ne na cikin shi kuma zagin da yawa sahabbai ba irin zagin da 'yan shi'a suke bane a'a mutum ne yanzu rashin fahimta ya haɗa ka da shi sai ka faɗa mai wata kalma ta zagi saboda kana ganin kai da shi ɗaya ne amma kuma shi yaron wane ne shi yaron uban shi shi sahabi ne shi yaron matsayin tabi yake amma manzon Allah me yace sayyidina Umar me yace yace zai yanke harshen shi Khalid bin Walid suka samu sabanin fahimta da shi da sahabi dan uwan shi Abdurrahman bin Auf a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khalid ya bude baki sai ya zagi ainihin Abdurrahman sai manzon Allah ya ce la tasubbu ashabi kar ku zaga mun sahabbaina yanzu sahabi ne ya zagi sahabi amma sai manzon Allah ya ce kar ku zaga mun sahabbaina kamar shi wanda ya zagi ma ba sahabi bane balle a samu wani tikari bakin fata la'ananne ya bude baki ya ce wai sayyidina Abubakar ne Siddiq wai ɗan fashi ne na mulki ɗan fashi ne na mulki amma kuma ya yarda da makarfi makarfi tsohon gwamnan kaduna ya yarda shi ba ɗan fashin mulki ba ne ya yarda da makarfi mai mulki ne na gaskiya amma ya ce abubakar ne siddiqu kuma fa wai ɗan murɗiyan mulki ne me yasa saboda makarfi ya sai mai mota makarfi ya bashi darakta makarfi ya bashi jeep ya bashi kaza ya bashi kaza dan haka laifin abubakar shine bai bada jeep ba shi ma da bai zama ɗan fashin mulki ba ka yi wa makarfi mubara'a jama'a amma ka yi baran-baran da abubakar na siddiqu kuma wai sai a zo wai don munafunci wai sai a ce wai ana son wai su albani ku sassauta don a haɗa kai wallahi ƙarya ne wallahi jahannaman raba kai muka kunna a kan raba kai in dai a zauna kujera ɗaya da 'yan shi'a ba su musulunta sun tuba ba a ce a haɗa kai wallahi ba a shana muka kunna ba wutar jahannama muka ƙyasa ta kama ta babbaka kowa a tafin an ji Allah ya hisabi amma ba mu ba haɗin kai ba zama tebur ɗaya da wanda ke ganin halaccin ai zaman sulhu ma da 'yan shi'a iyakarta kenan in za ka yi musulunci ka yi musulunci amma ɗan shi'a arne ne sai ya musulunta ya tuba ya gyara imanin shi ya ƙaunaci sahabbai sannan za a fahimci juna da shi amma wai yana a shi'ancin shi jama'a abin da suke kenan yanzu a Kano suna nan sun je sun sai filaye a gidan rediyo an ɗaura gindi da 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a su ture wai ana ta cewa wai a haɗa kai wai yanzu ba waɗanda suke jan matsalar rabuwar kai sai 'yan shi'a sai sai sai 'yan sunna sai ahalin sunna su ne suka ƙi bada goyon baya 'yan kadiriya sun bayar 'yan tijjaniya sun bayar kowa ya bada haɗin kai yanzu ya yarda a yi haɗin kai amma wai ɗan ahli sunna sun ƙi yarda a yi haɗin kan musulmi. Yanzu nan ku ‘yan ɗariƙa kun yarda ku haɗa kai da ‘yan shi'a suna tsinewa Abubakar da Umar, kun yarda tambayar da muke muku kenan. Idan kun yarda to kun ƙara kafirci akan kafircin da ke kanku. In ko ba ku yarda ba ku fito ƙarara ku yi baran-baran da su, don haka ku ji da kafircin farko. a lallashe ku ku musulunta ko kuma ku tabbata a wannan kafircin amma ba haka ba zai zama kun ƙara daba kafirci akan kafircin da kuke akai a ce wai an haɗa kai wai yanzu kawai wai ahli sunna ne suka kawo matsala ma'ana yanzu yan ɗariƙu sun yi shiru su da rubutu sun yi shiru su sharu sale sun yi shiru duk sun yi shiru kenan an haɗa kai wannan ita ce aƙidar lankwane shine kwana kaɗan sai ka daina jin ɗariƙa gaba ɗaya sai mai sai shi'a shine ƴan shi'a sai su bi su lankwame ƴan ɗariƙa wannan shi ita ce khittar da suke musu duk wannan haramiyar maulidi jama'a haka yan ɗariƙa suke yi da ɗan ɗariƙa yana da fasahar da zai irin wannan rataye-rataye rubuce-rubuce makale-makale ɗalli-ɗalli da wannan tsalle da wannan bel ɗan ɗariƙu ba su da wannan fasahar duk wannan fasahar ta yan shi'a ce suka kawo yan ɗariƙu don me dan tafiya ce tafiya sai su lankwame su su saka su a cikinsu sai a waye gari nan gaba daga mu musulmi sai yan shi'a kenan haka ake a iraki yanzu yanzu a iraki duk inda ka ji daga dan musulmi ahalus sunna sai dan shi'a babu yan ɗariƙu yanzu a iraki kakaf dama ɗariƙar shazuliya ce an haɗe ta saboda me saboda yan ɗariƙun sai suka ga tun da dai waɗannan sun taso suna zagin sahabbai ahalus sunna zafi to bari su ba da goyon baya sai suka ba da goyon baya sai suka yi shiru wai ni da sharif salawai sharif salawai ya ce min wai bai san ana zagin sahabbai a najeriya ba na ce malam baka san ana zagin sahabbai a najeriya ba ya ce eh amma ka san ana zagin waliyai ya ce eh na ce to yanzu a rage wa sahabbai daraja su dawo su zama waliyai to ana zagin su su ma kun san me yace yace zagin sahabbai ba ba wani abu ne kawai siyasa ce na ce to zagin waliyai fa eh to dai abubuwa ne dai waɗanda ba wannan ne ya haɗa mu ba mu dai muna so a zauna na ce a amalan tsaya mu yi magana shin zagin sahabbai siyasa ce zagin waliyai su tijjani kuma fa to shi dai abin da yake so ya nuna mini mu dai haɗu a abin da ya haɗa mu wanda ya fi muhimmanci na ce a'a an dama tun ranar da na zo muka ƙulla zumuncin ziyara ni da kai na faɗa maka matsayi da kuma na faɗa maka yadda ni nake a matsayinku da kuka kai su dallaya ba kuka zaunar da su kuna tuhumarsu sun saba wa addinin musulunci don sun ci doki sun yi kaza sun yi kaza kun kai su zazzaki wannan kwamitin na sarkin musulmi cewa sun saba wa addinin musulunci suna zagin abubakar da umar sai ce to ai su ba su taɓa jin labarin haka tana faruwa ba wai ba su da labari wai shehunan ƙasar nan ma ana zagin ana zagin sahabban manzo Allah amma suna da labarin ana zagin waliyai Allah wadaran waɗannan shehunai ya jama'ar musulmi babu shakka wallahi matsala dangane da ƙaunar sahabbai ba matsala ce wadda za a yi sassauci a kai ba ba kuma matsala ce ta furu'a ba wai matsala ce ta fiƙihu a'a wai a ce to kenan kowa ya rike da yake a'a waɗannan su ne nau'i na farko da muke jefa wa ƙalubale nau'i na biyu malaman jami'o'i da ke cikin faculties na islamic studies da islamic law muna son ku fito ku bayyana matsayinku game da abin da su zazzaki suka kawo najeriya na ƙiyayyar sahabbai da zaginsu da laƙana wa 'ya'ya zagin abubakar da umar da Muawiya da Abu Sufyan da Aisha da Hafsa tun yara suna 'yan Islamiyya malamai da ke Faculty of Islamic Law muna son mu ji matsayinku daga ABU da BUK da ɗan Fodiyo da University Maiduguri da sauran jami'o'i na arewacin Najeriya waɗanda ke danganta kansu ga Musulunci. Malamai na Faculty of Arabic and Islamic Studies waɗanda ke jami'o'i irin Ahmadu Bello ta nan Zaria da ta Bayero ta Kano da Udus ta ɗan Fodiyo da ke Sokoto da Unimed da ke Maiduguri muna son ku fito ku bayyana wa musulmi matsayinku game da zagin sahabbai da ake domin lokacin da yariman zamfara yariman bakura tsohon gwamnan zamfara ce ya kafa shari'ar musulunci mun ji ku kun fito gidan rediyo kuna ta goyon baya da haka yarima ya gayyato ku ya ba ku kuɗi ya ba ku mota ya ba ku gidaje ya muku goma ta arziki kuka yi mishi rubuce-rubuce to muna son yanzu kuma mu ji ku fito gidan rediyo kuna bayyana bara'ar ku da waɗannan la'anannu da suka fito suna ƙi kuma suna zagin sahabbai sannan sai mu ji za a samu wani gwamna kuma ko wani minista ko wani shugaba ko sarki wanda zai fito ya bayyana cewa babu shakka waɗannan malamai na jami'o'i sun yi rawa gani su zo su yi bincike akan ainihin sahabbai su yi rubuce-rubuce a kansu. Rubuce-rubucen da malamai suka yi daga nan faculty na Islamic law da BUK da ɗan fodiyo da ina ne suka yi wa yarima jama'a ya fi mujallabi goma da turanci akan al'amuran shari'a. to ga rusa shari'ar ta zo su zazzaki sun rusa shari'ar musulunci ne gaba ɗaya ba su yarda da alkur'ani ba ba su yarda da hadisi ba ba su yarda da salloli da azumi ba ba su yarda da duk abin da ake koya wa musulmi da al'umma musulunci suke aikata ba muna son waɗannan malaman ku zo ku fitar da matsayinku ku fito ku bayyana matsayinku in ba haka ba shari'ar da kuke karantawa ga ta nan ana rusa ta saboda haka muna sauraron waɗannan malumma na cikin jami'o'i su fito su bayyana matsayinsu muna sauraron 'yan ƙungiyoyi su bayyana 'yan ɗariƙu muna sauraron kowa ya zo ya bayyana in kuma kuka yi shiru wannan dalili ne akan cewa ko dai kun san abin da waɗannan 'yan shi'a ke yi barna ne amma kuna jin tsoronsu to wannan ya tabbatar da ku ba malamai bane kenan don babu malamin da ke tsoron bayyana gaskiya a lokacin da gaskiya ta fi cancantar a bayyana ta inda an samu sarkin gargajiya ya musulunta da ya musulunta ya zo kawo musulunci garin shi ya miƙe ya fara wa'azi da ɗan abin da ya mallaka na fahimta addini mutane suka ce ba su yarda ba ya ce a'a sai ya bayyana da suka kama ya suka danki kan shi suka danna shi cikin rijiya sai da ya mutu sai suka jawo ƙasa suka rufe su ne Allah ya bayyana a Qur'ani qaumu tubba tubba din nan sarki ne na gargajiya ya karɓa addinin musulunci amma bai yi shiru ba sannan ku karanta Qur'ani wa idh itazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa'u ila al-kahfi matasa ne da suka gane addini zama suka yi Allah cewa ya izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha suka tashi suka yi baran baran suka ce wa sarki ubangijinmu shine wanda ya halicci sama da ƙasa ba kuma za mu haɗa shi da kowa ba su da kansu suka ce laqad qulna idan shatafa amma fa mun sharota ka tsaya gaban sarki ka ce ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah suka ce lallai su ma sun san sun ballo magana amma Allah ya karfafa zuciyarsu ko bai karfafa ba ya karfafa don haka in kafirci ya bayyana to tashi ake ana bayyana musulunci shi annan da a ɓoye take jama'a sai a ta yin abubuwa a ɓoye na danne ta amma tun da sun fito yanzu sun bayyana ƙarara to duk wanda ba ɗan shi'a bane ya fito ya bayyana shi ba ɗan shi'a bane duk kuma wanda yake kyamar abin da suke aikata ya fito ya bayyana cewa wannan abin ba daidai bane in ba haka ba in kai ɗan izala ne za su kwashi ɗalibanka don in suka ji ɗalibanka in suka ji kayi shiru game da abin za su ɗauka wannan abin daidai ne idan kai shehin ɗariƙa ne jama'a kan suka ji kayi shiru ba ka nuna kuskuren abin za su ɗauka ka amintu da abin ne saboda haka muna fatan waɗannan nau'uka su fito su bayyana wa duniya menene matsayinsu kamar yadda da aka fito aka yi maganar shari'a suka fito suka yi ta surutu har yari mai ji sunansu ya ta kiransu ya ce to ku zo ku rubuta mana ku ba mu shawara wane kai ga mota an baka wane ga gida an baka wane an sa maka allowance kaza suka je suka yi ta yari ma rubuce rubuce akan shari'a eh amma ba ta zuwa suka yi wurin shi ba rediyo suka je su suka san yadda suka yi da wakilan rediyoyin suka ɗauki muryoyinsu to amma yanzu muna son mu ji menene matsayinku akan wannan amma wallahi ci gaba da ja a yi shiru gaba da wannan matsalar to akwai haɗari a ciki ko da kana kyamar abu balle baka da dalilin da ba za ka fito ka bayyana ba don me da muka yi sallar juma'a karfe tara waye bai fito ya yi komen a ƙasar nan ba waye bai fito ya komen a ƙasar nan ba a'a dan mu ba ma bin dare mu kashe mutane shi ne kawai dalili wannan ya fito ya ce ai hadisin ma bai inganta ba wannan ya fito ya ce to ai hadisin kwaya ɗaya ne wannan ya ce to ai hadisin ma ba haka yake ba duk kowa ya fito ta magana a kai me yasa saboda mu ba ƴan ta'adda ne da ke bin muna kashe mutane ba to amma ƴan shi'a da yake ƴan ta'adda ne suna bi suna kashe mutane shi yasa malaman jami'o'i kuka ƙi magana a kansu shi yasa kuka ƙi rubuce-rubuce a kansu shi yasa malaman kungiyoyi kuka ki magana a kansu shi yasa malaman ɗariƙo kuka ki magana a kansu ko kuwa kun yadda da abin da suke kai ne to muna nan dai muna sauraron kuma wannan saƙo ne a je a isar wa duk wanda aka san maganar ta shafe shi kuma a ce saƙon kai tsaye daga bakin mu ne kuma muna jiran mu ji menene matsayin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa wala nadhkuruhum illa bi khairin mu ba ma ambatan sahabbai sai da alkhairi wa hubbuhum dinun kaunar sahabbai addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautatawa ne domin ka kaunaci manzon Allah ka kaunaci abokan shi ka kyautata mishi ka kaunaci manzon Allah ka ki abokan shi ka munana wa manzon Allah sallallahu to ƙaunarsu addini ne ƙaunarsu imani ne ƙaunarsu kyautatawa ce wa buhuduhum in sun sahabbai fa kufurin wannan kafirci ne wa nifaqun kuma munafunci ne wa tughyanun kuma karkacewa ce duk wanda yake kin su yana da waɗannan siffofi guda uku kafirci da munafunci da karkacewa Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace wa nusbitul khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr mu musulmi muna tabbatar da khalifanci khalifanci a halin farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu dama wannan aqidan mu ce wannan imanin mu ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalifa na gaskiya a bisa cancanta da dacewa da ijma'i shine Abu Bakar Siddiq wannan ita ce aqidan mu tafdilan lahu domin fifiko gare shi wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi Allah ne fifita shi wa taqdiman ala jami'il umma da kuma gabatuwar shi a bisa al'umman musulunci baki ɗaya abubakar siddiq shi yake gaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda ku shi yake gaba bayan manzon Allah to da ya zama babu manzon Allah wane ne ya fi cancanta shi ya fi cancanta ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فننسي عمر بن الخطاب الله يقال مش يردا ثم لعثمان رضي الله عنه فننسي عثمان الله يقال مش يردا ثم لعلي رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فننسي علي بن أبي طالب الله مدعوك كنسرك يقال مش يردا نعم جماعة دكا صحبهم أكا أمبتين صحكا أكي فدي أي مصر تربي أتي رضي الله عنه babu wani sahabi da ya halatta a kira sunan shi a ce karramallahu wajahu wannan kissa da suke baku cewa wai ai ana cewa aliyu karramallahu wajahu ne wai sadda yake cikin mahaifiyar shi in ta tashi za ta yi sujuda ga gunki wai sai mun miƙe kafafuwan shi a cikin ta sai ta kasa sujuda ga gunki wai shine karramallahu wajahu Allah ya girmama fuskar shi wai bai taba sujuda ba a taba sujuda da gunki da shi ba ya da aka haife shi kuma ya yi sujuda ga gunkin kafin ya musulunta kafin aliyu ya zo ya karɓi addinin musulunci a hannun manzon Allah ya yi maguzanci tare da baban shi wani halin ya fi girma halin yana shekara bakwai shekara takwas ko ku halin yana jariri saboda haka wannan kissa muzayyafa ce ba ta da wani asali balle a ginin hukunci a kanta. ku karanta tafsirin ibnu kafirin a ƙarƙashin inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ibnu kafirin da yazo ya tattauna salati game da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattauna magana akan tarabbi ga sahabbai sai ce dan haka yana daga cikin kuskure cewa aliyu karramallahu wajhahu sannan ku karanta littafin alqaulul mubin fi akhfa'il musallin na mashhur a ƙarƙashin salati da tarabbi nan ma yayi magana a nan ne malam mashhuri ya kawo wani littafi wanda a yanzu haka yana kan aikin haƙaƙa littafin sunan littafin shammul awarib fi zannin rawafid wannan littafin mulla aliyu nilƙari ya rubuta shi a cikin ƙarni na shida zuwa ƙarni na bakwai lokacin da 'yan shi'a suka juya gwamnatin ahalin sunna ta shafi'iyya suka kafa ainihin gwamnatin fatimiyya a ƙasar iran Mulla Aliyu Nukari ya ce yana ƙasar Iran a wannan lokaci, me ya faru? Ya ce da idan shi ya ga irin yadda 'yan shi'a suka rinka kama ahalus sunna suna ainihin kashe su a wannan lokaci, afuwan ƙarni na takwas zuwa ƙarni na tara. To me biyu baya a wannan lokacin? Shi ne shi ne matakai na farko na kafa addinin shi'a da kuma rusa addinin ahalus sunna a ƙasar Iran a wannan lokaci. Sannan yanzu je kaka gani. sadda Khomeini ya kafa gwamnatin shi mai yayi karanta littafin lillahi summa littarihi ga littafin nan ana sayarwa lillahi summa littarihi wanda ya littafin almajirin Khomeini ne yace san da suka kafa gwamnati sai Khomeini ya ce musu yanzu sun samu gwamnati za su rinka bin ahalin sunna suna kashewa gari gari suna kwashe dukiyarsu kuma suna aure matansu suna juye 'ya'yansu suna mai da su 'yan shi'a wannan hitta ce ta ainihin Khomeini jama'a wannan kisan ahalin sunna da 'yan shi'a suka taho da shi har Najeriya plan ne wanda Khomeini ya musu tun sadda ya kafa gwamnati kuma almajirin shi ne ya faɗi gashi nan Musa wushi ya faɗi a cikin littafin lillahi summa littarihi sannan ka karanta littafin ma za ya jiri li ahli sunnati fi Iran me yake gudana ga ahli sunna a Iran ne sannan ka tafi kan website ɗin www.fnoor.com faisalinur.com za ka je ka ga abubuwa ban mamaki wannan website yana ɗauke da links yana haɗa da wasu ainihin fagage na duniyar sunna da shi'a za ka je ka ga irin abubuwan da ahli sunna suka samu kansu yau a iran a ƙarƙashin nan za ka samu website sukutun da guda wanda kawai labarai ne na halayen da ahli sunna suke ciki a iran a yau a yau kowa yana da kansila yana da ɗan majalisar dokoki da na tarayya yana da sanata yana da ɗan House of Assembly da ɗan House of Reps da ko'ina amma ban da ahalus sunna. A yau a cikin gwamnatin da ake cewa wai gwamnatin musulunci ta Iran akwai 'yan majalisar dokoki kiristoci mewa kai baka sani ba akwai yahudawa akwai maguzawa masu bautar wuta kowa akwai a Iran amma ahalus sunna yau ba su da ko kansila. Ina fatan kun gane. wannan hitta ita ce ‘yan shi'an Sokoto suka tsara wa bafarawa a Sokoto, shi ne aikin da suka tsara bafarawa a Sokoto. A inda suka yi ƙoƙarin su wannan aikin a Gombe suka yi ƙoƙarin yi lokacin mulkin Hashidu, sai Allah ya kifar da gwamnatin Hashidu. Shi ne suka koma Sokoto suka je suka yi ƙoƙarin yin wannan tsarin. Zaɓe in suka zo ba su dangwala wa DPP cewa suke mutu a daɗi. wai za a kafa gwamnatin shi'a a Sokoto za su yi mutu'a za su rinka zinace-zinace da mata saboda haka mas'ala ce wadda take ba ƙarama ba amma abin da yake ba mu mamaki shine hukumar ƙasar nan ta zalunci musulmi ta kuma zalunci ƙasar nan domin yanzu duk abubuwan nan da muke sss suna nan suna ɗauka kuma duk za su je su kai rahoto su kai nan su kai nan su kai nan sai su gama munafuncinsu da zindiƙancinsu amma abubuwan da 'yan shi'a suke yi sss suna ɗaukar rahotannin waɗannan abubuwan 'yan shi'a suna fitowa da bindigogi suna yawo 'yan shi'a suna tara bindiga wuri kaza suna tonin wuri kaza suna da kaza suna da kaza waɗannan abubuwan duk sss sun ja bakinsu sun yi shiru saboda tsabar munafunci. Allah zai karya ku kuma zai wulakanta ku ba da kowa nake ba da SSS nake da hukumar tsaro ta asiri ta ƙasar nan da ku nake saboda kun cuci musulmi kuma ba ku yi aiki ba kun ci amanar ƙasa saboda yau da wani musulmi zai fito da bindiga jama'a ya shiga uku amma ga 'yan shi'a suna yawo da bindiga an ja baki an yi shiru idan sun kashe wane sai kuma a zuwa ce to ai ba a ma san waye ya kashe ba wai SS ne suke faɗa mana haka wai a Kano, wai SS ne a Sokoto suke faɗa mana, wai to ai ba a tabbatar da waye ya kashe ba. To za ta zo kanku in Allah ya so wannan bindiga sai ta dawo kanku da ikon Allah, ba dai ɗan shi'a ba ne? Jama'a ɗan shi'a kamar Obasanjo ne, kun san Obasanjo ɗan halal a wurin Obasanjo, to sai Obasanjo ya yi dilin da shi. In ba ku gane haka ba wannan ita ce ɗabi'a Obasanjo. Duk wanda ya goyi bayan Obasanjo khalisan mukhlisan kafin Obasanjo ya hau mulki sai da Obasanjo dilin da shi. Tambayi Tafa Balogun, tambayi Atiku Abubakar, tambayi Sibian, ministan ilimi, tambayi Ngozi Okonjo Owela, hudu sun ishe ka misali ci gaba da karatu. Waɗannan ‘yan jami kashenin Obasanjo ne sai da Obasanjo dilin da su kafin ya sauka. To haka SSS na ƙasar nan musamman na jihar Kaduna da Kano munafunci ya sa ba abin da suke game da ainihin shigantakar da 'yan shi'a suke game da barazana game da rayuwar mu barazana game da ainihin kawo zaman lafiya ba abin da suke jama'a ce 'yan shi'a sun fito suna zanga-zanga awa uku awa biyar mota ba za ta motsa a zariya ba amma waɗannan SSS ɗin zindiƙai yau muna yin sallar juma'a karfe tara za su je su ce an yi sallar juma'a to aiki fa bai ƙare muku ba ban dawo mimbari ba ne har yanzu har yanzu ban dawo mimbari ba ne ina dawowa mimbari ku shirya ranar farko da zan dawo mimbari karfe tara za a yi sallah ba shegen da ya ce hana mu je wurin sarkin ku mu je a yi ta magana sarkin ku bai da karatu bai da aya bai da hadisi ko bismillah bai iya ba da larabci balle ka mana hujja saboda haka ba wanda ya isa ya hana mi sallar juma'a karfe tara karfe takwas za ni mi yanka doki ni duk abin da muke so ba wanda ya isa ya hana kawai albani bai dawo kan mimbari ba ne amma matsala ba wai an daina sallar juma'a karfe tara ba ne a'a ina dawowa ran da zan dawo dama da karfe tara na fara ran da zan dawo da tara zan fara ta biyu za a yi ta sha ɗaya ta uku za a yi ta karfe ɗaya haka za mu ci gaba da yi duk abin da za ku je ku ɗauki rahoto a je a zauna fadar sarkin zazzau ku yi ƙarya ku yi surutu amma abin da muke so malaman ku su buɗe su karanta mana mu ma mu buɗe mu karanta an da gaske ne amma ni ba yaro bane bari ku ji don wani mara kunyan shugaban izala na nan tudun wada ya je yana cewa wai an kira albani a yi mishi faɗa a gaban sarkin zazzau bari in gaya muku ni yanzu ko ubana na fi karfin yi min faɗa don yaro ake wa faɗa na fi shekara arba'in in mutum ya fi shekara arba'in ba faɗa sai nasiha yanzu ko ubana nasiha yake min in ne ba daidai ba maganar sarkin zazzau ko sarkin musulmi mun faɗa ba ta taso ba ba wanda ya isa mun faɗa duk duniya yanzu ku ji wannan ni ba yaro bane babba ne ni duk wanda yake da magana yanzu sai dai ya mini magana magana magana ta nasiha ya kawo min dalili amma wai in je gaban sarki wai ai mun faɗa ni duk duniya yau ba wanda zan je gaban shi mun faɗa amma zan iya zuwa gaban kanina ma yi min nasiha amma fada kai min fada barka zai a'a wannan babu wanda ya isa ina da cikakken hankalin kaina na fi shekara arba'in tun na wuce shekara arba'in mun daina jin labarin juna ni da shekara arba'in ba yaro ba ne saboda haka duk abin da na yi sai dai a ce a kira malamai a zaunar da shi ni ko wallahi yanzu kujera aka bani bana a rabitatul alamin islamin ba ku sani ba daidai nake da in zauna a ko'ina yanzu ba na shakka wallahi ko'ina kujera aka bani ta rabitatul alamin islami yau in ana taro ina zuwa kan kujera ta zan zauna ba zuwa zan yi ina raɓe raɓe ba ashe idan kun gane wannan maganar cewa mu mu yi sallar juma'a karfe tara ku je ku gaya sarki aiki fa bai kare muku ba sss wakilan dagaci da mai anguwa aiki bai kare ba kawai har yanzu da na da makaranta ina nan ina shirye-shirye ina zan zauna ina ina gama zama daren zan ce to na dawo kan mimbari na kowa ya ja baya ba nuri masallacin juma'a ni na kafa ba shegin da ya naɗa mini rawani ni ba limamin gargajiya bane balle a ce to ga lokacin da zaka yi sallah ga yadda zaka yi sarkin gargajiya ya albarkace ka ba ma so saboda haka abin da ya dace da shari'a kawai shi za a yi amma yanzu jama'a dan Allah a ce 'yan shi'a sun zo daga ƙauyuka tun daga gujungu har ko'ina su cika garin nan awa bakwai awa tara motoci ba sa motsawa ko ni bai motsawa amma sss ɗin garin nan wayan kai magana da su sai ce wai dan abu ne minti biyar abu ne bai wuce ba kawai shikenan kuma abu ne so ɗaya shekara masallacin juma'a mu kofar gidan uwar wani ne muka je muka tare ko ka ɗakin wani ne muka juya shi masallaci nawa ne halan malak nawa ba naku ba ba nasu ba ba na sarki ba ne ba na mai anguwa ba ba na dagaci ba sunan ma masallacin masallacin albani saboda haka masallacin wa muka tare da mun yi sallar juma'a karfe tara za ta tada hankalin wani ni sallar juma'a mu karfe shida mana zazzaki da baya zuwa sallar juma'a me yasa sarkin zazzau bai kira shi ya ce mishi dan me baka zuwa sallar juma'a ba ai wannan wallahi renin wayo ne wallahi wallahi ranar duk da muka yi sallar juma'a karfe tara aka ce wai mun je gaban sarki to wallahi muna sa rai ne mu je a buɗe littafi wallahi ba haka ba zan yi firing kowa da magana annan dai na zauna ne ana wata ga wata ko to har yanzu fa bakin yana nan sai abin da ya ƙaru na kalmomi da kaifi. Ku ji wannan da kyau, maganar wai mu je mu zauna wai a ce wa sarki ya hana sarki waye sarki ana maganar imamu malik ya ce ya hana abu an ce waye imam malik balle sarkin gwazo a ce wai sarki ya hana masallacin shi ne ko addinin shi ne ni yaron shi ne ko dan shi ne ni almajirin shi ne ni ne hada shi da ni ta ce wai sarki ya hana wanda ya faɗi wannan kalmar shi kan shi yayi shirka abu ya zo daga Allah daga annabi a ce wai sarki ya hana babu wanda ya isa ya hana ko imamu maliku ne jama'a inda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ɓata addini ne sallar juma'a karfe tara ɓata addini ne zagin abubakar da umar da sarkin zazzawa bari a ne wannan gyaran addini ne waɗannan abubuwan da ake jama'a gyaran addini ne da kuka bari ana yi da renin wayo wai sai a ce wai yaro ya je ya yanka doki a cikin gidansu wai an kama shi an kai shi police station to wallahi yan sandan zariya ku a hankali da kanku wallahi tallahi mu fitina ne duk wanda ya shiga harkar mu bar wani mu sake yanka doki ku je ku kama shi wallahi za ku ga fatawar da zan yi a kanku wallahi garin zai hargitse kwata ije yanka balle ku ce ya je ya yanka a inda wasu ba sa ci a cikin gidan uban shi ya je yanka doki mutum ya yanka abin da yake so a gidan shi sai a kama shi a ina aka faɗa haka by constitution saboda renin wayo renin wayo ne wallahi ku shiga kasuwar sabon gari ku gani babu irin mushen da ba a siyarwa ina yan sandan zaria me yasa ba ku je kun hana ba a cikin kasuwar sabon gari babu mushen da ba a siyarwa amma ba su hana ba sai an yanka doki da to bari wani yaro ya sake yanka doki gidansu ku je ku kama shi ku ga abin da za a yi wallahi wallahi garin ya hargitse ku bar mun yi addinin yadda kuka ba waɗannan arnan suke addinin su tun da dai garin ya zama kowa ya abin da yake so ko abin da kuka ɗauka kenan abin da kuke gani kenan wai sai mu mun yi wai mu sarkin zanzo zai wayo jama'a wai ce ku masu hankali ne dan haka bai kamata ku ku rinka irin haka ba masu hankali su waɗancan wato mahaukata ne to mu ma a declaring ɗin mu mahaukata a ban mu yi abin da muke so Allah kiyaye to gashi dai malai yake cewa summa li ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa hum al khulafa'ur rashiduna yace waɗannan su ne halifofi shiryayyu sarki ya tabbata ga Allah wannan kalmar ba fa daga bakin malam ta fito ba asalin kalmar ce musu halifofi shiryayyu daga wa ta fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito manzo Allah yace Abu Bakar da Umar da Usman da Ali yace humul khulafa'ur rashiduna yace su ne halifofi na masu shiryawa shiryayyu yace kuma ku yi riko da abin da suka zo da shi amma waɗannan mutanen an zo an wance kalar da abin da suka zo da shi ko kuma an zo an cewa ana son haɗin kan musulmi ko kuma ana zargin mu mu ne muke kawo cikas to yanzu muka fara kaci kas in dai wannan mugun haɗin kan ne wal a'immatul mahdiyuna sannan kuma waɗannan su ne ainihin shugabanni waɗanda suke shiryayyu malam mai sharhi yace qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yace wa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula al a'imma fa huwa adallu min himari ahli wanda diye suka game da shugabancin abubakar ko umar ko usman ko ali to wannan mutum ya ɓata fiye da ɓataccen jaki kaga wannan misali ne fa in jaki ya ɓata kun san ne in jaki ya ɓata bala'i ya faru game shi dan dama jaki ko bai ɓata ba kullum a ɓata yake shine misalin duk ran da jaki ya tafi kiwo ba a dawowa ba ko shekarar shi ɗari a wurinka in ya tafi sai ka je ka dawo da shi to balle kuma ya ɓata ma'ana ya tafi tafiya Allah da annabi ma bai dawo ba balle kuma ya ɓata to duk mutumin da ya soki halifancin Abubakar da Umar ya fi jaki ɓata ɓataccen jaki Allah ya kiyaye. Mala ya ce wa annal ashratan lazina sammahum Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Mutane goma nan da manzon Allah ya ambaci sunansu wa basharahum bil janna kuma ya musu albishir da aljanna lahum bil janna. Mu ma mune musu shaida da aljanna. Jama'a kun ji da muke cewa waɗannan goma 'yan aljanna ne ba karambani ba ne ba zangayi ba ne. Menene abin da manzo ya faɗi ne mu ma muke faɗi. yadda manzon Allah ya ambace su yace yan aljanna mu ma mun yadda alama shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya musu shaida cewa su yan aljanna ne mu ma mun yadda su yan aljanna ne wa qawluhu alhaq maganar manzon Allah kuma ita ce gaskiya wa hum waɗannan mutane goma su ne abubakrin wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair wa sa'adun wa sa'idun wa abdurrahman ibn aufin wa abu ubaida ibn al-jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma radiyallahu anhum ajma'ina jama'a kun ji su da sayyidina abubakar da umaru da usmanu da ali da talhatu dan ubaidillahi wannan mutum manzon Allah ya bashi darajoji banda wannan ma darajar wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai wanda duke son ya ga mutumin da ya gama yi wa Allah aikin da Allah ya halicce shi dan yi to ya saurara jama'a suka sa ido kawai sai ga talhatu dan ubaidillahi ya ce sai manzon Allah ya ce kun gan shi dalilin da yasa Allah ya halicce shi to ya gama wa Allah wannan dalilin ma'ana wannan dan aljanna ne sak ike yawo a bayan ƙasa sannan da azubairu dan awa sannan da sa'adu sa'adu dan abi waqqas jama'a wannan babban malami ne cikin sahabbai sa'adu dan abi waqqas yana daga cikin kuma mutane goma yan aljanna sannan da sa'idu wannan sa'idu shine shirikin sayidina umar din nan da ake bada labari umar ya shiga gida ya samu kanwashi tana karatun qur'ani ita da mijinta wannan sa'idu din ne wa abdurrahman ibn aufin da abdurrahman dan aufin wa abu ubaida ibn al-jarrah da kuma abu ubaida dan jarrah waɗannan mutane goma da suka samu aljanna kun san cewa ba wai zallar malamai bane a cikinsu akwai malamai kamar abubakar da umar da usman da aliyu a cikinsu akwai sojoji kamar Zubairu, a cikinsu akwai ‘yan kasuwa irin su Sa'adu da irin su Abdulrahman, a cikinsu akwai manya-manyan jarumawa kamar irin su Abu Ubaida da makamantansu. Ashe wannan yana tabbatar mana da cewa yadda malamai ke neman aljanna, alhazan binni ku tashi ku nemi aljanna kuma. Masu kuɗi ku tashi ku nemi aljanna, kar ku sake ya zama kawai malamai ne suke aikin Allah. Allah ya taimake mu. malam yake cewa wa huwa shi abu ubaida din nan shine aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'umma ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amince da shi akan sirrin wannan al'umma ba zai ci amanarta ba radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yarda baki daya malam yace wa man ahsana al-qawla fi ashabi rasulillah wanda bi ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah wato duk sadda zai magana akan sai rinka yin magana mai kyau wa azwajihi tahirat da matan manzon Allah tsarkaka na'am matan manzon Allah suna da tsarki tun daga farjin su har bakin su tun daga jikin su har zuciyoyin su mata ne tsarkaka jama'a babu wata mata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda bata cancanci wannan suna ba duk matan shi masu tsarki ne to wanda ya kyautata maganganu masu kyau game da waɗannan mataye tsarkakakku min kulli banasin waɗanda suka tsarkaka daga duk wata dauɗa wa zurriyatihi almuqaddasina da kuma zurriya ƴaƴa da jikoki da ta taɓa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abiban tsaftacewa min kulli rijisin daga dukkan wata ƙazanta duk mutumin da ya kore barna daga waɗannan ya kore dauɗa da ƙazanta daga waɗannan faqad bari aminan nifaq to ya kubuta daga munafunci to yanzu duk mutumin da kaji yana munana maganganu akan sahabbai munafiki ne kenan duk mutumin da kaji yana munana maganganu akan matan manzon Allah munafiki ne duk mutumin da kaji yana munana maganganu akan ƴaƴa da jikokin manzon Allah munafiki ne sai ka so su gaba ɗayan su to wai ƴan shi'a wai sam ba su yadda kana son ahlul baiti kuma ainihin kana son sahabbai ba wai dole bai kai baran baran da sahabbai in ba haka ba ko ka ce kana kaunar ahlul baiti wai ba ka ƙaunar su yanzu abin da suke ta saka wa 'yan ɗariƙa kenan wai ahalin sunna suna ƙin ainihin alaye ahalin sunna ba sa ƙaunar 'yan gidan annabi to tambayar shi ne ku 'yan ɗariƙa kuna ƙaunar alaye idan eh sai mu ce to ai lazumin ƙaunar ita ce a ƙi abubakar da umar kuna ƙin abubakar da umar ne kuma da haka 'yan ɗariƙa duk inda magana ta kama ku da su ku datse su sai sun amsa wannan tambayar ba wani zille-zille da zai kuma bari ku ji hanya ɗaya game da gano ɗan shi'a nan take ita ce magana akan sahabbai da zaran magana ta haɗa ka da ɗan shi'a an kace to a aje sahabbai gefe guda to babu topic of discussion ba abin da za a yi magana a kai kenan dan shi dama da zarar ka ce ka ai magana akan sahabbai to shikenan ka nakasa shi to me zai magana dan dama shi an fullo mai sanan ne wajen rusa addini ina fata an gane Allah ya kiyaye to jama'an musulmi kun ji aqidar mu game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mecece aqidar mu kuma dangane da malaman hadisi da malaman fiqhu waɗanda suka gabata da waɗanda suke da rai a yanzu sai malam ya ce wa ulama salafi min as-sabiqina malaman farko daga cikin waɗanda suka gabata malaman salaf wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min at-tabi'ina daga cikin tabi'ai ahlul khairi mutanen kirki ne wal asari malaman hadisi ne wa ahlul fiqhi da malaman fiqhu wan nazar da malamai masu bincike kaga wannan magana ta tattaro malamai tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai ta tattaro duk wasu malamai mutanen kirki kamar wa kamar malaman tafsiri malaman tauhidi malaman nahau da sarf malaman balaga da adab duk malaman da suka zama mutanen kirki ne wal asar haka malaman hadisi wa ahlul fiqh haka malaman fiqh wan nazar da malamai waɗanda masu bincike ne irin waɗanda suka zo daga baya irin suwa irin su al-imamu zahabi irin su al'imam ibn taymiya irin su al'imam ibn hazmin irin su shekul islam makamantar ire-iren waɗannan ma'ana waɗanda sun zage yanzu bincike suke su gano menene abin da yake daidai game da addinin musulunci kamar suwa kamar su asadu sunna nasiruddin albani kamar suwa kamar su abu abdullah bin baz kamar suwa kamar muhammad salih al-usaimin kamar su atiyatu muhammad salim waɗannan malamai suna nan birjik sannan dawo nan kurkusa kamar su shehu usmanu dan fodiyo kamar su abdullahi gwandu kamar muhammadu bello sarkin musulmi taho nan ƙasa ƙasa ka ce kamar su sheikh abubakar mahmud gumi kamar su malam bawo mai shinkafa kamar su malam ja'far mahmud adam waɗannan ma'ana ahalun nazari kenan ko to waɗannan la yuzkaruna illa bil jamili ba a ambatan su sai da kyakkyawar magana duk sanda za ka yi magana akan malaman tafsiri malaman hadisi malaman fiqhu to ka faɗi alheri game da su wa man zakarahum bi su'in wanda ya ambace su da wata muguwar magana fa huwa ala ghairi sabili wannan ya fita daga hanyar musulmi ba shi cikin hanyar musulmi ya faɗa hanyar makiya musulunci jama'a kun ji aqidar mu game da malaman musulunci ina masu cewa muna zagin malaman fiqhu a ƙarya ne mai yiwuwa wanda ya je ba da labari bai fahimci maganar ba ko kuma ya fahimta ya ban karata don mutane abin da suke tunani abin duk da malamin fiqh ya faɗi in ka ce wannan abin daidai ne wai shine ka yabe shi amma in ka ce abin ba daidai bane wai ka zage shi kenan a'a ba haka Hausa take ba kuma larabci ma ba haka yake ba kuskurantar da maganar mutum ba ta nuna zagin shi jama'a goyon bayan maganar mutum kuma a bisa barna ko a bisa ba daidai ba